أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد قوة جماد الأولى أجر منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبود إيد الذي حدود أربعين دبيو wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa to muna da yi magana akan yau za a ji wato yadda za a jira in ci za a qada jiya mun yi magana akan yadda mutane za su tashi ko za a tada su su tafi wannan wuri ta hanyoyi kala uku ko aka ce akwai ra'irina akwai ra'irina akwai waɗanda suna kwadayi burin masu ce su kai wurin saboda ana kwantar masu da hankali ana cewa kan ku damu kan ku firgita saboda ka sun sa rai yanzu duk wahala daga ina yin sanan ta kare akwai rasiri na wanda su kuma suna cikin firgici suna tsoro yaya za a yi an je wurin tunda tun daga fitowar mutum daga cikin kabari sadda aka fito da shi daga nan zai fuskanci irin yadda zai alaka da tafiya da kuma yadda za a tun daga waɗannan an zo ana ba su haƙuri ga abun hawa suna fitowa daga kabari ana cewa ku kakkama ku hau wanda ma bai samu shi ɗaya ba ana samun mutum biyu a kan rafu su hau abun hawa waɗannan suna ganin su ko ga su a ƙasa sannan ga za su mirge na zunubi aka ga dole mutum yana cikin firgici to sannan kuma ga waɗanda za a sa wuta ta rika koro su masu tun da su ba za su ma tafi ba saboda aka sa wuta ta rika kallo su to yanzu mun ce za mu kaddara cewa yanzu duk an gama abin da za a gama a hanya an isa wurin intizaru fasl al-qada'i wa ghairi zalika jiran wa a je a saurari kowa ya je ya jira hukunci da kuma abin da zai biyo baya wannan yana da gayar tashin hankali matuƙa domin ita ce ƙarshen tafiya an isa wurin da kowa zai san matsayinsa yaya aka yi yaya abu zai kasance kowa zai gani saboda haka kullum abin da muke magana mutum ya samu ya rike wani abu ya tanaji wani abu kafin wannan wurin duba wani malami da na je yana magana ni abun ma hawan lokaci idan sai in rasa mani ta inda ma za mu bullo wai malamin yana nasiha akan yadda mutane ba sa karatun alkur'ani sai ya ce wasu sukan karanta qur'ani ne kawai a bayan sallolin maktuba in sun yi sai su dan zauna kadan su dan samu su karanta yace wannan lokacin da kuke bayarwa yayi kadan kun gane latsafin yanzu yana ba masu kuma zama bayan kamar sallah asuba su dan karanta bayan azhar su dan karanta bayan la'asar su dan karanta bayan magriba su dan karanta bayan isha su dan karanta su ake mafada wala wagar ko waɗannan ake mafaɗa ana cewa lokacin da kuka bayar din nan dai sai a wannan lokacin za ku karanta ya yi kaɗan matuƙa da wannan littafin mai albarka da aka ba mu ku ce sai kun zo tun daga tun daga asuba ba ka ƙara taɓa shi ba ka ƙara karanta shi ba sai a zahar ba ka ƙara karanta ba daga azar sai la'asar ba ka ƙara karanta ba da la'asar sai daga magariba ba ka su ake mafaɗa malam zani ka da gyara zama sai na ga ka ƙara gyara sosai da ban to to kaji to su ne malamin ke mafada yana cewa yanzu za ku bar qur'ani a ce sai lokacin bayan asuba kaɗan gutsuri lokaci kaɗan karanta sannan bayan haka nan kuma bayan la'asar a zahar ma kaɗan gutsura kaɗan karanta to sauran lokutan ba shi duk kana ta haya gaga kana ta neman duniya kana ta neman duniya to amma nan na taba ku labarin wanda ya ce shi rabar shi da karanta qur'ani tun 1992 ya bude qur'ani ya karanta daga can wancan lokacin zuwa yace tun 1992 to ma ni har da haka ba ya burge ni kun san abin da ya sa saukar da yake ji ya faɗi wannan maganan kuma ya ce rabban da ya buɗa kaga ya iya kun gane abin da nake so abu mu fahimta to wanda shi kwata kwata ma bai ma iya ba ba ya shekara 60 ya shekara 70 bai iya bude bai kasa bai iya ba kwata kwata wasu surorin bai ma san suna cikin qur'ani ba wanda aka zo aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum aka karanta a sallah ya dawo su mai sallah yace a za ka karanta mana addu'a a cikin sallah wannan an ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin shi ma ya tabbata samu liman liman ya za ka karanta mana addu'a a cikin sallah to ya za ka kwatanta wannan bai fasan qur'ani bane wannan shi da abin da ya saba kullum an zo za a da za zai ta a karanta laƙar ja'akun so da haka ita laƙar ja'akun addu'a ce an karanta ta kuma a sallah subhana rabbika rabbil izzati addu'a ce tunda kullum halifa addu'a zai ji an gama yace to addu'a aka yi masa a sallah ne kun gane laƙafa to kuma fa duk nan wurin za a taru duk fashirin nan da kuke ji wallahi ina maimaita mana magana nan mirara wata kirara kun ga shirin nan da kuka ga Allah ya yi wallahi ba shi alimi ba bari ya yi kawai za mu tadda shi ne lokaci zai yi duk wannan zaman da ake yi an gaya mana cewa shi ba gauga wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana daya a wurin mu to kwana ɗaya a wurin Allah nake so in ce a wurin mu sai an yi shekara dubu sannan aka kwana ɗaya a lissafin Allah da haka nan muna ganin abu har yanzu ba a yi ba an daɗe ba a yi ba lokacin shi ne bai yi ba a wurin mai yin kwana ɗaya a wurin shi sai mu nan wurin mu a duniya an yi shekara dubu sannan aka kwana ɗaya wurin shi to in yace zai abu sati ɗaya ya kake gani ce zai abu nan da sati da yaushe kake gani a lissafin shi babu wani wanda ke da kwana ɗaya a wurin mu yanzu wurin shi wanda zai zo nan duniya ya zanna ya kwana ɗaya babu na to awa ɗaya makadi to tun da awa ɗaya ne a haife ka ka fito duniya kai rayuwa ka gama makaranta kai aure kai komi ka gama ka haihu ka mutu duka a lissafin Allah so awa daya misali a dauka awa daya ne to me na goga wanda za ka zo yanzu ka dawo wala zani har yanzu ni da kai ba wanda ya ci ba wanda ya ci awa daya ma har da kai baka ci ta ba tun da ka kalli ko duk shekarun da kai ka kalli sun sadda ka zo in ka tuno da mahaifanka yanzu wani na kallon ka sai ta kallo yana gani wai malam sani shi ma fa da yana da mahaifa haka ne ko in ka kalli tsoho wannan tunanin kake in ka kalli wanda ya tsoho sosai zai kai ta tunani ka gan shi ai shekaru ka ce oh shi ma fa yana da mahaifa an haife shi ne akwai lokacin da ya dan karami a gaban su to duka waɗannan kwanaki in an lissafa a wurin Allah ba kwana ɗaya ba daga sanda aka haihu wanda ya haife ka har kai ka zo aka zo kanka har kai ka zo kai naka duk a lissafin Allah ba kwana ɗaya ba to saboda haka in ya ce zai yi Allah tabaraka wa ta'ala ba yana yin jinkiri ne amma ba bayyane ba saka da shuru kaman ba gani kaman bai ba kaman bai ba sai ran da aka shiga hannu shi rana kaza ga watan kaza bari ma a sa jikin kai ba da labari kuna kaban ka kaji abinda ka aikata da gabobin sannan a ce to yanzu ma umarnin wurin da kai din ake so yayi magana ya bada labari yawma idin tuhaddisu akhbara ita kasa da kanta za ta bada labari ta ce wane wane dan wane dan wane yayi kaza yayi kaza a rana kaza a wuri a bayana haka za a bada kowa haka kasan nan aka ce me yasa anna rabbaka awhala saboda ubangiji ya yi mata wahayi ya ce kasa ba da labarin abin da aka yi bayan ki muji ko ko mutum ya ji shi so da kaza ta ba da labari to yau mai zai yanzu na su a shatan mutane su fito ga sunan kowa ya fito kamar yadda ka san shi ne yana fitowa haka za a fito kuma ga shi nan za ta ba da labari ta fito da kowa da ke cikinta sannan kuma ta ba da labarin da kowa ya aikata a bayanta bayan an gama nan a fara umartar gaɓoɓi gaba baki ya bada labari ka hannu ya bada labarin abin da ya ɗauka kafa ta bada labarin inda ta tafi hamma lokacin da mutum ya ga an kai can ƙarshe ya ga yanzu dalilin shaidan nan za a ba ta hatta kuma su ki lima ta fito alaina saboda me kuka yi shaida mummuna a kanmu domin in an ce alaihim bai ji daɗin shaidan ba ne lima shahidtum alaina saboda me kuka yi mana mummunan shaida a kanmu qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay Allah wanda yake magana da komai ya sa yi magana shi ya sa muka yi magana shi ya samu magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi halitta ku tun farko dama wa ilayhi turja'un wanzu gare shi za mu yi da ku saboda ka ba mu da wata magana samu da komi dole ne an samu dole mu yi jikin mutum ya faɗi ya ce an yi kaza an yi kaza a baya da shi to ina maganan mutu na to wannan kuma wallahi ala in Allah ya yafe ya yafe in ya rufa asiri ya rufa asiri sai sa aka ce an je wajen hisabin ba za a yi tsanani mannu kashal hisab fakan halaka duk wanda aka tsananta ma bincike ya halaka to kaga in an rufa asiri ba za a tsananta bincike ba kuwa har ummul mu'minin ta tabbai tambaya ta ce to ai an ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi mai hisabi mai sauki menene wannan yace zalikal ardu ya aisha wannan ba bincike aka yi ba dan gitta mutum za a ce ba kai kaza baran nan ita ya ya ce to ki kada an rufa asiri yace amma duk wanda aka tsananta binciken ya gama yawo ta dan taba ne ko a kyalin mutum to kaga wannan an rufa asiri an gafarta an yafe shi ke sai sa Allah ya ce kowa rufa asiri sai ake ce mai cikin a wannan ce sitirun ne shi sitirun shine mai yawan rufa asiri yana rufa asiri ga bayansa to amma bayan su za su nemi a rufa masa asirin yanzu ba gashi an ce mai kurkura ba Allah yana jin kunyarsa yana jin kunya yi masa azaba to shi ko mai kurkurar da bai ji kunya Allah ba fa sai ji kunya shi wannan yayi kurkura a cikin musulunci aka ce dalilin kurkurar da ya Allah na jin kunya sai yana jin tausarsa har ma saboda ya samu aljanna kai Allah shi ne ar-rahim shi ne al-ghafur ya ce zai sa a rika lissafa kurkurar da take kan mutum ko take jikin gemunsa kullum a rika rubuta masa lada kyauta ita wannan ba dan aiki ba ne dan zaman ya yi kurkura a cikin musulunci so da haka Allah na jin tausayin shi yana so ya tsira kada ya kurkura kuma a ji a ce a shi wuta mai kurkura ya shiga wuta Allah na jin kunyan ya sa mai kurkura a wuta kama shi ya ji kunyan shi mai kurkura masu kurkuran nawa ne yanzu suke ɓannan da wanda bai da kurkuran ma bai to shi ya ji kunyar Allah a nan ba cikin mawaƙiful imaniya in ba kuma manta muka yi misalin mutane mutum ne ya ga ya fara kurkura yana kan karagan mulki ya zo da igiya ta gida ta baya ya gudu daga gidan mulkin ba sani ba ya tsere ya ce ya kai shekarun aiki mulkin nan zai hana shi aikin da zai tsira a lahira ya fita ta baya ya gudu ya koma ya je ya samu wasu laborori ya dinga aiki a cikin su amma in yayi daidai abin da zai isa cin abinci sai bai yana ta bauta yana ta bauta har mutanen nan suka lura ya fita daban daga cikin su suka je su kuma suka gaya masarkin suka ce akwai wani mutum daga sifan jikin shi da sifan yadda yake sun san mutumin nan dan gata ne amma yakan zo ya aiki tare da su in yayi daidai yadda zai samu abinci daga nan sai koma je kai ta bauta ya ce ku ce yana nema ina neman shi sarki na neman shi aka ya gaya ma sarki ya ce bai da bukatar zuwa wajen sarki sarki ya taso da kanshi ya ce bari ya zo ya gai da aka gaya mai ga sarki nan sai ya gudu ya ruga da gudu ya ruga da gudu sarki ya ce bari ya bi shi wannan sai ya gano kowa ne ya bi shi da aka kai wani wuri ya tsaya ya kwashe labarin sai ya bashi ya ce ni sai kaji kaji kaji kaji abin da na gani kaji shekaru na 60 na fara kurkura Allah na jin kunya ta aiko waje kunya Allah ba bani komai ba yace to ai ba mu da bambanci ni ma shekaru na kenan to yanzu mai mafita yace mu gudu tare shi ni ma bari mu gudu daga masarautar ta ni ma mu gudu suka hadu suka gudu kai ta neman su sun tsere suka tafi suka tabauta Allah suka mutu rana daya malamin yace ba dan gudun fitina ba malamai sun ce da an nuna kabarin sai na a Misra su biyun aka yi masa kabari wuri daya saboda in aka gane kabarin su waɗannan waliyai ne su mutane za su rika koma kabarin suna neman wani abu hauka ne mutum ya wuce shekara sittin amma bai gane ma inda ya nufa ba mun gaya maku magabata mutum biyu suka rabu sun daɗe sai da suka haɗu yana na cin gasa suka dawo suka haɗu wata rana ya ce shekarunmu nawa yau ya ce shekarar mutum a duniya suka fashe da kuka suka yi kuka bayan sun gama kokarin su suka ce to ai ko yanzu ne muka tanada domin duk wanda ya shekara sittin yana tafiya ya kusa isa gida ya kusa isa garin su ka shekara sittin kana tafiya ka kusa isa garin su wannan sai yasa kike ganin wasu suke cewa duk idan mutumin ya yi shekara da sittin ko ɗari shida ko sittin ɗari wannan ɗari uku da sittin ko ba shi ne circumference ba na cycle na duniya suka ce shekara ɗari uku da sittin in ba wata matsala mutum ya samu ba duk inda ya nufa a duniya zai kai karshen ta zai zagaye ta shekara ɗari uku wasu ma ɗari uku shekara sittin nake son ce shekara sittin shekara sittin duk wanda ya kai ya zagaye ya nufi zagaye duniya a shekara sittin to in ba wani abu ya tare shi ba zai kai ko ina ya bi zai kai karshen ta ne sittin din nan to da haka sittin an yanke ma mutum uzuri ba uzurin da ɗan shekara sittin zai bayar na cewa bai samu damar yin wani abu ba shi ya sa ya zo babu ba zai babu uzurin nan babu abu an yanke uzuri shi yasa sau uku ake sanarwa kana da shekara arba'in a tunatar da kai kana da hamsin a ƙara tunatar da kai daga nan ba za a ƙara tunatar da kai ba sai ka ƙara sittin kaga sau uku kenan daga shekara sittin ba a ƙara tuna ma mutum wani abu ba za a ƙara zuwa wani mala'ika ko wani abu ya ma tuni ba an gama ma duk abin da za a yi ma an gama durar da mala'ikan mutuwa ya zo cewa zai yi an riga an gama yanke ma uzuri dama ya kamata kai tsammanin muna nan zuwa koyaushe ka riga ka cinye abin da ake badawa sittuna aw sab'un ka ci sittin to duk sadda aka zo daga sittin din nan to ba maganan a ce ai limamin yaya lokaci abu sai dai yanzu yaya za a yi sa'a hanyar tafiya kawai ake kallo sa'a tafiya babu wani mamaki wani da dan shekara sittin da ya mutu sai dai tausayin yaya zai isa masauki shi ne kawai wannan kuma ita ce gaskiya bisa ra'a dan za mu rike mu rike sau na haka duk an gama tafiyan nan an gama shakale-kale yanzu an ke sauri عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وزن الله تلا دا أمين شن الله ثبت أغريش واتو شي عبد الله بن مسعود يروي عن النبي كيف يدق من زن الله صلى الله عليه وسلم وزن الله يجمع الله الأولين والآخرين Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe limiqati yawmin ma'lum ga wurin tsayi wannan na wannan yini wanda yake sananne kowa zai hallara kiyaman kowa zai zo ya tsaya wurin nan a tsayu 40 sana shekara 40 ana sai ana jira kowa zai hallara a zo a jira ya za a yi ya kowa zai halarci wurin nan ya jira shekara arba'in ana jira alfi Allah zai da mutane bayan kowa ya zo shakhisatan absaruhum mutane kowa ya daga kallon idanunsa ya bude ido yana kallo ba mai kallon kasa kowa yana bude daga idanunsa yana kallon ta ina za a bullo ya za a a ila sama kowa ya bude ido yanzuruna faslal qada kowa na jiran a zo a yi hukunci kowa ya san matsayinsa idan mutum aljanna Allah ya kaddara masa zai shige tafi aljanna in wuta ne kuma ya tafi wuta kowa ya iso an riga an gama duk wanda zai sha wata wahala ya taho daga ko ina zai zo ya zo in wanda dabbobi suka haɗiye ne wanda suka yi kowa an fito da shi ya zo ya zo ya halarci wurin da yana nan kowa na jiran abin da za a yi قال وينزل الله عز وجل في ذلل من الغمام من العرش إلى الكرسي daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai sauko saukar da ta dace da shi wannan shi sai da zai abu shi zai sauko cikin wasu inuwan gizagizai ya sauko daga al'arshi zuwa kursi an taho daga ya baro al'arshi taho wanda ta dace da shi kuma daga cikin wani gizagirai daga wancan al'arshin nan zuwa kursi kun san kursi da an yi magana ta kursi wasu a kursi yau samawa ta wal'ar ita kursi shi ta haɗa tsakanin abin da yake sama da ƙasa aljazairi wa imamu Allah ta'ala ya ce kursiyun nan zai zo ne kawai don wata sifa ta yadda za a gane ma me ake so a yi domin kursiyun asali kamar wajen sa da jige ne da zai sa daga digansa ne kawai kursi sama da ƙasa gaba ɗaya babu wurin da zai dauki Allah babu shi babu sai dai shi ya san sifofin da zai ce zai zo wuri ko zai shi ya san yadda zai amma nan ana sifanta abu ne dan a fahimta tunda kursiyin nan za ta shanye sama da ƙasa gaba ɗaya aka ce wurin sa duga dugan shi to aka ce ganin zakin sa subhanahu wa ta'ala kuma ya bada labari yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah wa samawati matawiyatun bi yamini kasa gaba daya dam kasa shi ranar kiyama in ya damci kasa gaba daya waɗannan kasar da ake da su kamar cikin hannunsa kamar ka jiya wani malami barakallahu fi na jena ba da misali yace kamar ka damce mulmulan kura a cikin hannunka don wannan mulmulan samman nan gaba daya su kuma in an nade su gaba ɗaya a nada wannan a nada wannan a nada wannan kamar ka fabi wannan kai haka a cikin hannun ka san mai duka sai ya kake gani to saboda haka ana gaya mana ne yadda zamu gane dan haka zai zo ya baro al'arshi ya zo kursi zuwa wannan zuwan da ya dace da shi wallahi ta'ala ala to daga nan ne sun mai yunadi munadi bayan an yi jiran shekara 40 an zo to sai mai ce mai shela ya shela ya ce ayyuhan nas ya ku jama'an mutane alam tardaw min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku gamsu ba ku gamsu ba daga ubangijin ku tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqakum wanda shi ya halitta ku wa razaqakum ya azurta ku wa amarakum an ta'buduhu kuma ya umarce ku bauta maka shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da kowa ba ku gamsu ba an yi walli ya kulli unasin minkum ma kanu yatawallawna wa ya'buduna fid dunya alaysa dhalika amlan min rabbikum tanawwa za'i malan sani kaji ya jama'a ba ku gamsu ba ku gamsu da ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta ku ya azurta ku ya umurce ku kakku bauta ma kowa sai shi kakku hada shi da kowa yanzu yau ba ku gamsu ba cewa to ya jibinta kowa ga wanda ya jibinta kowa za a hada shi da wanda ya yi yanzu shi za a fara ba ku gamsu ba a hada kowa da wanda ya bauta mawa a duniya alaysa zalika amdan min rabbikum wannan ba adalci bane daga ubangijin ku in an yi haka qalu bala sai mutane da kansu su bada amsa su ce haka ne adalci ne a hada kowa da wanda ya biyo kai ka ce irin abin nan da da yara ke a kauye matasa idan za su wani wuri ana son ba a so ka bi su aka gane kai rabbo ne sai a ce kowa ya nuna wanda yake bi haka ne ko in kai rabbo ne ka kuskura ka nuna wani a ce a kai yanzu a zuga shi a ce yanzu wani ya rasa wanda ya rena ce shi yake bi sai kai shi to abinda za a yi shi ko kowa in rabbo ne ka tafi ka ci da kaza ta a ta dariya ta to kowa ba wata dariya kake ake da kace ka dabi in ko da ba kai ba ka san kai ma wani ne a fara kokowa a duka dan tsika ta ce ta koma gudika ko kuma ce a to gaskiya a je da shi a ce zai yi amfani to a tafi da su duka to mu je kawai mu kowa ma kake bi o ga tafiyan sai ce ni kake bi tun da na gane a ce kai ma jaru kada da abun wa dolo bai da amfani ko ina sun an je lahira sai a ce to a hada kowa da wanda ya bauta mawa ba dai mutane sun kiri an tambaye su kuma sun yadda sun yadda sai a ce kenan sai qalu bala fayantaliqu kullun ila ma kana kanu ya'buduna wa yatawallawna fi dunya daga nan sai ta sauki kenan zuwa wari kowa ya koma ya bi wanda ya bauta mawa ko wanda yake jibinta a duniya idan mutum dama aikin su jibintan mutanen banza ya hudu da komai su ne a ran su yake so shi kenan dole wari cikin su ana gani idan mutum bayan Allah yake bi waliyan Allah waɗanda suka bi sahabbai da waɗanda suka biyo suka bi su suka bi abin da ya kamata shi ma shi ke ne ya didinci bayan Allah mutanen kirki shi ke nan a haka sau da kowa zai didinci nashi sai a ce kowa ya koma ya bi qala fa yanṭaliquna sai mutane su tafi wa yumassalu lahum ashba'u ma kanu ya'budun kowa a kwatanta masa kwatan kwatin irin abin da yake bi kamar mutum mutumi ai masu ga hotuna nan na mutum mutumi kowa abin da ya bi gana shi kowa abin da ya bi gana shi fa minhum man yantariqu ila ash-shams daga ciki akwai wanda za su tafi rana rana suka bauta mawa wa minhum man yantaliqu ila al-qamar wal awsan min al-hijara akwai waɗanda za su kama su kwafi watanni su wata suka bauta mawa da gumaka na duwatsu waɗanda aka yi wa asbahu ma kanu ya'budun kowa dai da irin abin da yake bauta ma qala wa yumassalu liman kana ya'budu isa shaytanu isa shikenan shi ma sai a zo wanda suka bauta ma isa sai a zo ai wani shaytan da ake bauta irin katon kacin kamar annabi isa shi ma wa yumassalu liman kana ya'budu uzairan shaytanu uzair shi ma wanda suka bauta ma Uzairu suka ce Uzairu dan Allah ne su ma sai a yi masa wani shaydanin wanda suka bauta ma irin wannan wa yabqa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ummatuhu sai annabi zai rage shi kawai da al'ummarsa yanzu duk waɗanda suke kwace kwace an ware su kuma mutum bai isa ba a wannan lokacin kamar yanke wancan sokon da ya ce shi zai tsaya gefe ya ga kawai in an yi wannan hukuncin sai kul ya komo nan ko a nan ne yake faɗin wannan a can wane mutum ko a nan duniya mutum ya san abin da ba zai yi ba ana zuwa yanzu aka tara sojoji ko aka tawar tara yan sanda daga man ni ba san yan sanda suna su daga wane ne wane ne manya manyan ku daga yan sakta ko na daga yan sakta janar a tara zuwa na kasar da suka zo daidai a ce su koma can a shi inspector shi ID magana ya ce so ke yanzu duk police su wayo an tara su yawa DID duk su ware ya yi ID duk su su wawware sai ka kuma da igiya ɗaya kawai sai da ka dibi inda DID sun ta suke kawai sai ka shiga ka ta ka shiga ciki ciki magayi kenan ko ka kaddara kawai haka na kuma ko a nan duniya yanzu aka ce za a yi wani taro aka ce shugaban kasa zai zo wurin kamar yanzu ran da ake yi na wannan abin da an manya wanda suka sauka sai sun zo su zo wannan igul igul kuke ce igul square ko su zo su taro nan wurin an sa kujerun su kai saboda ka san protocol officer kai ka kujera ɗaya ka zanna shi ka ji ko za ka iya eh amma mutum da ya san abu ne sai mai a kai kawai tsallako ka je kan kazan nan za ka zaɓe yi ko ko ko ko jiyawa ce mutum ya sha bai zuwa to kaga duniya ma an yi wani tsarin da ko ce ma aka yi tsallako ka wuje wurin ba za ka je ba balle lahira nan ne har wani zai rika bada labarin wai shi zai yi abin da annabawa ma ba su buji kirji suka ce za su yi wani ya ce shi zai ko mutane su yarda to haka za a yi don haka sai a ware yanzu waɗannan masu bautar rana sun ware majus masu bautan wuta masu wane ne kowa duk ko ina sun ware daga nan sai a dawa ce to yanzu saura al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk suka yi shige sun fita wanda duk suka yi abin nan sun fita yace qala wa yumassalu rabbu tabaraka wa ta'ala fa ya'tiyahum sai Allah shi ma yi wata sifa wadda ta dace da shi sai su ma ya zo wurin su al'umman mazan Allah wa yaqulu lahum ma lakum la tanfiquna kaman ko la tanfaliquna kaman falaqan nas me yasa ku ba ku je ko ina ba kamar yadda su ma sauran mutane kowa ya ji nasu me yasa ku ma ba ku bi ba fa yaquluna inna lana ilahan ma ra'aynahu ba'du sai su ce a'a ai abin da ya samu muna da abun bautar mu bamu ganshi ba tukuna shine ba'adun nan sai sai dan sa ta cikin baka ba ba'ad ce ta cikin lura kalma muna da abun bauta ne wanda mu bamu ganshi ba tukun fa yaqulu hal ta'rifunahu in ra'aytumuhu sai ya ce masu in kun ganshi za ku gane shi in kun ganshi ma za ku san shi fa yaquluna sai su ce inna bainana wa bainahu alama ce ai ba mu za akwai abin da za mu iya gani mu gane shi ne tsakanin mu da shi akwai wata alama idan ra'aynaha arafnahu idan muka ganta za mu gane in dai wannan alaman ce muka gani za mu gane qala fa yaqulu ma hiya sai ya ce menene wannan alaman menene shaidan da in kun ganshi za ku gane ko ko in an ga alaman za ku gane fa yaquluna sai su ce yakshifu an saqihi yayi magana ya ce yau mai yakshifu an saqin to zai kurin takin sa mu gani wannan sa'atunan nan ne malamai suka yi ta magana suka ce sa'atun nan a ma'anawi ne wasu suka ce hissi ne kawai Allah tabaraka wa ta'ala zai kurin ya famurin sa shi ya san yanda abin yake in an gani daga wannan ganin za a fadi a sujada duk wanda ya saba da wannan akan je shi da wannan zai sujada da wannan zai gane Allah ne da wannan zai gane ga aikin da ya kamata yi tunda ya iya dama to fa inda zalika yakshifu an safihi kaji daga nan ne sai kuranya wannan umrin da yace zai yi ta'ala Allahu an zalika uluwan an kulli shay uluwan kabira shi ya faɗi saboda haka in Allah ya faɗi abu akai shi ko game da sunayensa ko game da wata sifa ta shi ko game da wani aiki nashi zaman mu lafiya kawai yadda malamai suka faɗi abun nan mu tsaya iya nan kada mu wuce kada mu tawili kada mu jujjuya abun kada mu ce ba zai yi ba ku dai ji abin da zai faru lokacin fa yakhiru kullu man kana ko li zahrihi tabaqun sajid saboda haka ai sajidan fa yaqul fa yakhiru kullu man kana li zahrihi tabaqun sajid sai ya zama na kowa wanda ji ya kasance dama akwai tsarin sujada a bayansa an saba bayansa na da hawan sujada an saba sai ya faɗi kawai su jada da ya ga an abin nan dinnan shi ne san abin da muka karanta can in ba ba manta ba cikin wancan suratul qalam ko sai kawai sai kowa ya faɗi su jada wa yabqa qaumun zuhuruhum ka afatil baqari kawai malam su ko ba su biyawa yace sai wasu mutane su ko sai bayan sai ga daddar kawai sai tsaye wanda su bayan su zai zama kaman kasusuwan kashi na shanu gashi can ya bada nan ba kai yace ai qurunuha kasusuwa shine ka asasi ka siyasi ka siyasi al-baqari siyasi din na ai qurunuha wahidatuha si ko siyatun siyatun بالتخفيف سيسية ذاك أكرر تأتي سيسية بالتخفيف أي شبه ظهورهم بها لاشتراكهما في الصلابة أنت أن يفتن تولنا يسبو لكالف بعين والله تعالى على واتو وسوزات الزمان ألوكة أكتي أي سجدا لن sai su zama bayan su sai ya zama kaman kashin abun nan kawan sani aka saka a cikin bayan to da aka yi su na ya kan dare to da kai sun zo sai haka kawai bayan nan zai yi kam kawai sai ba zai yi kasa ba ba zai yi sama ba sai yi kam kai yanda za mu gane abun kaman ka ce mutum ya haɗi ta bayya in ya haɗi ta bayya ka gane yanda za a iya duka to saboda haka sai bayan sai yi kamar wanda aka goya ba ta bayya a baya a ce ya duka inda za ka gane wannan abin ko a yara ƙanana ne wata rana ina zaune wajen yara sai in karɓe in sai in gane wani abu ina da wata yan kurkura ta dare to ni kan je da da gorunan ruwa in na sha ruwa sai a da gore in na ruwa wani lokaci ina so yi dariya sai in zo kawai sai to ita koyo yadda ce za ta yi goyo sai ta goyo wannan roba to wani lokaci ta zo sai in ba ta zankale da ya ita goya goya ita goya ta ita take sai ta kawo wuya duk inda ta yi haka ba za ta duka ba sai ce ta yawo tana ta to ma faɗi ta ce ta yawo da iyan nan ta makale ba sai ce tsaya ki gani ki yace ta yi wake girma kwanto ta kwanto ta yanda sai a kwanta ta kwanta da ta aje kan gado ya ce to tsaya ki gani sai ƙara ɗauko ƴan karama sai ba ta ce goya in ta goya wannan kawai shi ke na zai ga ta duka za ta baya kawai ta tafiya ta ta ce abu ya yi to zai jiro to ka kage yanzu dalilin goyen nan da ta goyen da ka kasa duka to haka za ka kwatanta kiyama wanda ba su saba da sujadar nan ba idan suka zo yadda ka san an goya masa tabariya malaka ne haka za su ce ki kam ga wanda za su yadda za a gane rabbu ya zo su kuma ba su yaga za su fitar daban ba an ware waɗancan ba to anan ma cikin gida za a ware an bar saura al'umman manzon Allah al'umman manzon Allah yanzu an zo za a ware yan tawaye a ciki kuma saboda haka sai su sai su ji kam babu yuriduna sujuda fala yastati'una za su so su sujada ma ba za su iya ba abadan ba zai yi ba wa kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun da ku a nan duniya ana kiran su su sujada lokacin lafiyar su lau komai ga ta nan da ba su yi ba su yi ba a can ne za a yi yanzu abadan ثم يقول sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ma waɗanda suka yi sujada kaga tun daga nan an kyale waɗancan ko ko ba a ce ma ya za a yi da su ba ka sani wanda suka yi sujada sai a ce irfa'u ru'usakum ku daga kawunan ku fa yarfa'una ru'usahum sai su daga kawuna fa yuqiyakum nurahum ala qadri amali daga nan za a ce to yanzu za a ba ku kayan tsallaka sirati anan ake samu wanda ya sujadan nan shine zai zama qualified a baki takardar visa in ba ku manta ba har littafin muka karanta ina jin amma mata ne muka yi jawazu safar ilal janna ga yadda za a baka tikitin tafiya visa ga tiket na tafiya har zuwa aljanna to waɗannan nan ne za a ansa ko shi malamin aljazairi Allah ya ji kansa da ya rubuta littafin da ya zo nan wurin jawazu safar din waɗannan ayoyi magana da yake nan a nan ne ake ba mutane jawazu safar ko yanzu mu ce jawazun najah shine za a ba mutum takardar tsira dan in an yi sujadan nan an ce ku daga kanku daga lokacin ne za a raba haske na zuwa hawan sirati mai hasken nan shi kadai zai hau sirati ya sauka wanda duk bai da hasken nan bai samu ba ya san kawai magana ta kare tun daga nan sai dai kowa ya kukan garin ko kukan yaran ko kukan da ya iya gashi nan dai za ku gani saboda haka za a ba wa yuqihum nurahum ala qadri a'malihim sai a ba kowa hakkin shi gurgudan aikinsa wa minhum man yuta nurahu misla al-jabal al-'azim akwai wanda za a ba hakkin sa kwatan kwacin dutse kafin dutse Allah ka samu ciki yas'a baina aydihim hakkan nan yana tafiya a gaban su suna biye wa minhum man yuta nurahu asghar min dhalika akwai wanda za a ba hakkin shi bai kai haka ba ومنهم من يوصى مثل النخلة بيمينه ko akwai wanda za a bashi misalin wallan nabino ne na shi ta daman shi shi ma wa minhum man yuwata asghara min dalika akwai wanda za a ba kasa da haka hatta yakuna akhiruhum rajulan yuwata nuruhu ala ibhami qadami har ya zamana da karshe dai za a yi tarabawa kowa da nashi kowa da nashi kowa da nashi har a kai karshe wanda za a ba na ƙarshe to hasken shi za a ba shi ne akan babban dan yatsarsa kai ka ce irin hasken kilo hasken kilo a da kai ba hasken wannan wayoyin da muke da shi ba kilo an san kilo ladan eh muke su ko kilo a ba nura ka kai ka san kilo ai dai a ga yawa dai kai dai mace su suke ce mata wayanan mace su najassu mehe wanda za ka ga cikin ciyawa har abin nan mata rika kyak kyak din nan tana haskawa mehe me kike ce mata wala Usman wajen kuku kallu eh duk dai daga hasken ta suna eh mu ma mu ce kilu majassu to hmm lokacin damina sai lokacin damina ake ganin ba a ganin cikin cikin amma za ka ga Allah da ikonsa sai ka rika wannan hasken tana ya tana buɗa tana haska to kamar haka za a ba wa suna su hasken akan ɗan yatsa amma idan suka fara tafiya kaga ita ma mata na ita na saukiya bane idan aka haska ta haska mutum sai ga inda za a je sauri ya jira wurin idan ka ɗauke ta ya fashe da kuka idan ta ƙara yin ciwo ya ƙara haska ya ga hanya ƙara bi da gudu har ya samu ya tsallaka shine karshe shine karshen haske wanda duk bai da hasken nan ba zai dama da mutum ya ga an raba hasken nan bai samu ba ya san sai a shiga wuta yadda za dan ba yadda za a yi a tsallaka a je aljanna sai an bi ta siratin nan to kuma ba wanda zai wuce shi ba haske abadan ba zai yi ba saboda duhu ne na bala'in da mutum bai taɓa turanta ba gashin ko so haka za a yi gashi nan ku duba yabi'u marratan wa yadfa'u marra hasken nan zai bullo wani lokaci kamar na kilu sai kyau ya gani so daya sannan kuma ya dauke bayan nan ana haskawa yana daukewa yana haskana wa idha adaa ku ji inda na gaya muku misalin nan idan ya haska qadima qadamahu sai kawai ya kaddi ko qadimahu ai fa idza abahu fa idza aba qadamahu idan hasken nan ya haska mai bindiga shi inda zai sa kafa qadima sai ya sauri ya jira wurin idan aka haska hasken nan diddigen sai wannan haske sai ya kadima wa mata shine wata din sai ya sauri kamar yadda na baku misali da ya ga haske kin sai ya sauri ya kai kafa saurin tunda sannan ne zai ga inda zai taka saboda kada ya zulla kasa haka za a yi wa idza sufi aqama idan ko hasken ya dauke sai ya tsaye wuri daya ya ta yuhu ya tsaya nan qala yace wa rabbu tabaraka wa ta'ala amamahum Allah na gaban kowa yana Allah na gani hatta ya murra bihim ay ila annari har wannan shi wadanda za su taho wanda za su shiga su tafi su tafi ya murra bihim ila annari fa yabqa atharuhu ka haddi sayfi da hada manzilatan aka ce shi wadancan wadanda za su wanda za su zane su zane su tafi wuta fa yabqa atharuhu ka haddi saifi da hada manzilatan ko aka ce sai ya zama alaman wurin sai ya zama wata alama kaman shi wannan abun siradin da za a hau sai ya zama kaman abun nan din kaifi kaman kaifin takobi da hada manzila gashi nan nan addahadu mai tsananin santsi wanda za a ce da aka ce takobi ne kaifin abin zai zama tako inda ake hawan nan kaman kaifin takobi wanda yake mai tsananin sulbi wanda da an taba zai ga aikan dole sai an fassara addahdu nan aka ce azzalaqu mai zanewa sannan wannan mazlatun shi kuma wa mazlatun ko dahada mazlatun menene mazlatun ay man zalla yazillu min zalla ne yazillu idza zalaqa idan ya zana ay annahu ay tazlaqu alayhi al-aqdam wa la tathbutu akan wannan wurin digadigai ba sa tabbata zamewa suke saboda dan kadan santi ga kaifi saboda haka haka za a yi ta hawa Allah da kallon wanda za su tsallaka wanda Allah ya kaddara za su tsallaka su tsallaka wanda za su fada nan ma daga nan su fada sun zo da hasken ko ko hasken babu da yawa yana yi yana daukewa dan haka wasu da an ba su zai su zame Allah ka tsare ni qala fa yaqulu murru a ce ku ci gaba da wucewa ne ku wuce a wuce waya murruna ala qadin zuwi sai mutane su rika wucewa gurgudan hasken su minhum man yamurru ka tarfat al-ayn akwai wanda za su wuce kaman kibtawar ido wasu mata su kai kaman motsin zuciya kaman yanda zuciya za ta wuce sun wuce wa minhum man yamurru ay kalbarati akwai wanda za su wuce kaman walqiya kamar kirta to da kirta har ido da walƙiya wani ya zauri walƙiya ta wani kirta ido ina wani wani mutum kirta ido ya fi kirta ido kai haka walƙiya kana iya in ka bude idon ka ganta za ka iya yin haka yanzu wani abu ya ma haka kalli walƙiya sanda za ka jira can ka ganta amma mutum ido ya fi walƙiya sauri wani wato shi ya bai taba lura ba wani walƙiyar gida ya ga ya ganta shi yasa ko ba ba komin babu da in ka je kawai yanzu da tijo ana faɗin wannan magana duk ya gane da an karanta mai tunda kowane yana gani ya san kirtawar ido ya san abin nan ba shi yasa in zai bada misali zai bada da walƙiya sai ce kirtawa da bismillah saboda ya san kirtawa to now ya mana hana sanadin kuma kayi wani wuri kai da Allah kai ka tabi dajin ka tabi dajin gwagwari gudun gwari eh ana maganar sauri ne yanzu ba ishara ta ido ba ishara ta ido ai ba saurin ake kallo ba a lokacin yadda mutum zai gane ishara wannan ai mun san wannan da ai yanzu ne da abu ya lalace da mai wadan da wanda za a yi mawadan duk ba ka gane amma da ko ba ki akai kamar yadda za ka yi magana ma in suka ce so ai da ido ake wa mutum ishara ko ka ɗebo ruwa ma da ido ake nuna ma ka ɗebo masu ruwa ba kuma in ka ga an aka ga an yi shiru ba kawo ba ba ta za a yi kawo masu ruwa ma na kusa ai za su ce mun koshi da ido ake ishara ta kawo kaya ana ajiyewa in kuma ana so a yi wata magana kai kuma ɗa ne ana so ka gama gaisa da su ana so ka fita da idan za a kore ka daga ɗakin ai sai ka ji kana ta to yanzu ba ka zawo kowa ba yau da aiki ya tashi ko raka aka yi an ga gaggaba a daɗe kana zaune mutum ne kake jira za a yi magana da ba a so ka ji to sai a sa ido a kore ka to yanzu mai korar ce ko mai wanda za korar kowa bai iya ba duk so ka iya duk so ka iya duka ya nuna su su su ba to yau wannan ne karatu da zumun dawo yau ka shigo cikin gida tun da aka fara kawo kimtawar idan ya ce a karatun ayyana kafin a kawo na walƙiya kaga ya nuna kimtawar idan na da wada wancan kenan gaskiya ne kuma wannan bai tsara'a wa minhum man yamuru kasahar akwai wanda zai wuce kamar da girgije yake wucewa da gudu wa minhum man yamuru kan siba'il kawkab akwai yanda wani zai wuce kamar kan ko sibadil kawkab kamar yanda tauraro ke yanke wannan kaga ya wuce shar ka dubi yadda tauraro shi kai shi ne wanke yadda yake gudun nan irin wanda da ake gani a daura ce wani sarki ya mutu ko wani wane ne kaga tauraro lula in ta tafi shar kaga ta wuce da gudu to wani kamar haka zai wuce tsirani yadda tauraron nan ke wucewa da gudu gashi nan dai Allah dai ka tsare mu wa minhum man yamuru karih akwai wanda zai wuce kamar yadda iska ke wucewa yadda in iska ya buga wa minhum man yamuru ka shaddil faras akwai wanda zai wuce kamar gudun doki gudu doki in garma mai gudun gaske wanda zai wuce kamar haka to ko wannan ma muka samu malam ai abu an samu kudin dokin da ya fi cikin garman doki duk da dai an ce mu roki babba amma dai wallahi mu samu mu tsallake kada ma mutum ya je ya shiga inda ma mala abin nan babba ne wa minhum man yamuru ka shaddir rajul aw anna rajul ko rijli akwai wanda zai wuce kaman gudun kafa da malla gudu to wannan ma dai kawai wani ya ce to ko nan muka samu da gudun kafan ma ka wuce kaman gudun kafarka da kyau ma hanya da kyau ko hanya ma da kyau sai ya samu ya wuce da gudun dan hada gudun shi ma yadda zai gudu kuma ka san dai mutum yana da irin lashi gudun ya ga wancan wurin ai dole ya kara ya kara sama da gudun da yake yi nan in ana zanne lafiya ko Allah da ka tsira da ba dan halin ba hatta yamurru alladhi yuti nurahu ala dhahri ibhamihi idan ibhami qadami ana nan ana ta tafiya wannan sun wuce wannan sun wuce wannan sun wuce har a zo jinsi kun san ba mutum ɗaya bane jinsin wanda su an ba su hasken su ne akan yatsan su akan dujjige shi wannan zai zo ya habu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi ka Allah ka tsare shi wannan yana rarrafe ne tunda hasken na daukewa akan daidai kafa haka ba saboda haka zai taho yana jan ciki ala akan fuskarsa da hannuwansa da kafafunsa duk ya kwanta yana lilikewa yana tsankamewa ne dan nan ya makalkale da kafafu nan wajen fuska ya cicije hantafin hannu ya tsankame saboda gudun kada ya zani saboda an gaya mana abin mai dan karar sulhi ne ga kai ne to kuwa yana tsoro kada mutum ya zulle zani ya habu takhirru yadahu wa ta'laqu yadahu wani hannun yakan zane wani hannun kuma ya kankane wa takhiru rijlun wa ta'laqu rijlun wata kafan ta zane wata kuma ya makalkale da ita saboda kada ya sulla kasa wa tusibu jawanibuhunna amma fa gefen sa ko ina wuta na alaka gefen kwitin sa na dama gefen kwitin sa na hagu gefen kafada gefen baya wuta na alaka ya kankame da kafafunsa wannan hannun ya tabule ya sauri ya kafce da ɗayan ya rike kankame kafa ɗaya yana tafiya ta sunkule ta yi kasa yaji zai kasa ya matsalkale da kafa ɗayan Allah ya taimake shi ƙara mu fitowa ya dawo wuta na ta latsar shi ta ko'ina tana latsa gefen dama gefen hagu gefen baya gefen ina ko'ina wuta na latsarsa ga ƙugiyoyi na karta kamar yadda gashi nan za ku gani sau da aka zazo waɗannan na ja shi ma yana tafiya fala ya zalo ka zalika hatta ya kula ba zai gushe haka ba har Allah ya tsere da shi yana cikin wannan hali fa idza khalaqa waqafa alaiha idan ya ga ya kai bakin gaba sai ya tsaya ya biyo ya kalli wutan nan wadda wahalar da ya sha da lasar da ya sha da kankame wannan da ya rike yana ja ana ja yana kankamewa فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يوت أحدا godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani abin da bai ba kowa ba wanda ya sha wannan wahala saboda masifar da ya gani ce Allah na gode ma da ka bani abin da baka ba kowa ba iz anjani minha ba'da iz ra'aytuha yace domin Allah ya kubutar da ni daga wuta bayan na ganta zahiri na ganta fi ta malallata ya ce Allah na gode ma da kai man kyautar da baka yi ma kowa ba saboda ka tsere da ni daga wuta bayan na ganta wa auna ku gani qala Allah tabaraka wa ta'ala annabi yake ba da labari ya ce yace fa yuntalaqu bihi ila qadarin ay qadirin inda babil janna shi wannan mutum tun da ya sha wuya kuma Allah ya taimake shi ya tsallaka sai a tafi da shi a wani kogi wani tafki ne a bakin kofar aljanna sa aka yi sun ya sha wuya wuta ta riga ta lallabe ko ta ina fa yughfa yaktasilu sai ya je wurin yayi wanka a tashi yayi wanka fa ya'udu ilayhi riha ahli aljanna wa alwanihi da ai wutar ta riga ta Allah ta tsare wutan nan ta riga ta ji mai duk ta canza mai halitta gaba daya saboda lasar da ta yi mai ga ganinta da yi ga laka ta lafai ta gefe ta lafai ta nan ta lafai nan hannu ya koke ya koke saboda hannu ya kulle a nan ya rike kafa ta kulle ya rike ya rike da fuskar shi ma ya ciji abin ya rike kam kam saboda aka fasalin shi ya canza gaba da ya riga ya sha wuya ya koma wuta ta gaggasa shi ko ina to sai aka tafi da shi a ajiye shi a bakin kofa aljanna tunda Allah ya tsaya tsallaka dama ta tsallaka a kai can to yanzu shi ya sha Allah ya taimake shi ya tsallaka bayan yayi wannan godiya sai ya tafi da shi sai a aje shi bakin kofa aljanna ya mai wanka wannan wanka amfanin sa saboda ya riga yayi warin wuta wuta ta gasa shi ya koma yana wari irin mai yan wuta yayi baki ya koko ne a wani wuri to yanzu za a je ne saboda a dawo mai da halittarsa mai kyau saboda ya ji daɗin aljanna in ba haka ba ko ya shiga aljannan ba ba sai da ba wuta ta ba ta biki sai a shiga a kai shi bakin wannan tafki a wanke shi fa ya'udu ilayhi rihu ahli aljanna sai kamshin yan aljanna ya dawo zuwa gare shi zai koma an cire mai wancan warin na wuta wa alwanuhum da launin yan aljanna sai ya dawo jikin shi yanzu ba launin yan wuta ba fa yara ma fil jannati min khilal al badi yana nan a kofa ana mai wannan wankan sai ya ga abin da ke cikin aljanna ta kofar nan tunda bakin kofa ne yana kallo yana kallon me ke gudana cikin aljanna an fara shagali a cikin aljanna shi ga shi a waje tunda shi ne na ƙarshe da in ya kalli wannan ta kofar nan fa ya kolo rabbi adkhilni aljanna yace ya Allah shigar da ni ma aljannan nan fa yaqulu Allahu lahu فيقول الله له تعالى يتيمك أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار يظهر وضع الجنة ذاك ما ينكيدك أكا كبتد كيدا قولها أي تنشي كوي يزودك ذوق أبنا أكيم وأنا وانكن كوي كتي يأتي كاكنا كتي نيمان الجنة فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع صيتها سيشت يا الله إن هكني إن هبذا بالي الجنة النبا to ya Allah ka sanya wani shamaki tsakani na da ita har in daina jin motsin ta daina jin abin da ake a ciki daina kallon me ake a ciki a sa wata katanga a tare ni dan in ina kallon wannan aljannan nan na so da sa cewa yi kallon aljanna kai in akwai mutuwa ta biyu in mutum bai samu aljanna ba mutuwa da in ya gani to saboda haka yanzu aka ce kai da aka yi ma wannan bajinta aka kare ka baka fada wutan nan baka tsallako kuma ga ta kai godiya ka ce ka gode ma Allah da ya baka abin da bai ba kowa ba saboda ka tsira baka fada can ba kuma kake roƙon a baka aljanna ce to Allah in haka ne a sa sha maki tsakani na da yake in daina ganin ta qala sai Allah ta ba manzo Allah ya shiga da bala labari yace fa yadkhulul janna sai a ce to ba komai tunda dai kai bawa ne mai godiya yanzu shigo cikin aljanna amma fa ba a baka shigo ciki ka ga me ake wa yara wa yurfa'u lahu manzilun amama zalika sai ya shigo a nuna mai aljanna sannan a nuna mai wani jingime mai gida gaban shi anan ka annama huwa fihi bin nisbati ilayhi hulmun kai da ya kalli kansa a cikin wurin sai ya kwatanta kai wannan abin bai da bambanci da mafarki kawai mafarki yake a zaki ba shi bane ba shi bane a cikin su kamar yadda na gaya muku ne ba ma wai a ce a je can ba wallahi maka in baka taba zuwa maka ba ko baka taba zuwa madina ba idan ka shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka shiga rauda sai ka ji kaman ka tsunkuli kanka ka ji wai kai ne ko ko ni ne kadai nake ga mala muka wallahi ka shiga wurin nan sai ka ji wani lokaci kaman ka tsunkuli hannunka ka ji wai ko kai din kai ne dai ka ji kai ne sai ji kaman mafarki kake in ka ga inda kake ka ga wurin ka yadda Allah ya dauko ka daga kasar kai kadai cikin mutane dubbun dubatan mutane aka kawo ka nan wani sai ka ji kaman ba kai bane na da ka da ka'aba ko sadda mutum ya arba da ka'aba barkan Allah fi haka na ko so no ka shiga dirran da zaka je ka shiga ka ga ka'aba wani rike ta ki idan wani ya zo kawai ganta zabura zai kawai zai zabura kuma aksariyan mutum ko ko me yake da shi na matsalar shaitanu ko wane ne ya shiga wurin nan ya warke domin su ma gudu a lara shaitanu ne masu tsalantar mutane da mutum shi mutum ya kiri ne saboda galibi mutum ganin ta yake a hoto dan abu ne a hoto a takarda ka daga gani ko gani a bututun waya ko ka gani abu nan da ka je ka sauka cikin mafafin nan ka ganda ka ganda kan ganin abin nan da nan sai mutum ya rike sai mutum ya rubuta sai mutum ya ji kaman ba jikin shi bane ya ji anya ne ne to ko mutum ya tafi can wurin ya je yau zunubi ya rasa inda zai saba ma Allah saban Allah ko ina laifi ne amma mutum ya rasa inda zai saba ma Allah sai a kai kan wani ma saboda haka ya biya tikitin ya biya ma wasu ma mun ta hal musiba saboda haka wannan yanzu haka za a yi idan mutum wannan da aka budo aljannan nan ya gan shi a ciki ba a ba shi kauri ba ya ga dirka dirkan gine-ginen da ake sai ya ga kai shi fa yanzu yana kwatanta kai shi ne da mai mafarki fa ya kolo la wa izzati wa izzati ha fa ya kolo rabbi a'tini zalika al-manzil sai kara kaga dai da ya ce a shigo an shigo da aka ce mai kai da aka yi maka za ka ke neman aljanna ya ce to in ba aka ba a tare ya daina gani ko to yanzu an zo ma an ƙara shigar da shi ciki an nuna mai shirka ɗinka gine gine sai sai ya Allah ka bani daga cikin waɗancan gidajen nan a kaga wannan ma yana nuna kawai ya san mai abun fa mai kayan ne mai abun ne saboda haka ba wani abu babba wurin shi bai ka baka yi roƙon komi kuma haka ake so mu rika jin Allah a cikin zuciyarmu duk wani abu da zai dame ka ko zai dame ki kai ne a wuri ni da kai da ke mu ne a wurin mu yake babba amma wa huwa inda Allah ya tsiro abu ne mai sauki wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi yanzu saboda haka da ga wannan dingin mai gida yace Allah ka bada wannan gidan fa yaqulu lahu la'allaka in a'taytukahu tas'alu ghayrahu yace kai zai yi in na baka wannan fa ka roki wani abu ina baka wannan yanzu kuma za ka ce kana son wani abu tun daga daga inda ka taho ko ta fa yaqulu la wa izzatika la as'aluka ghayrahu yace kai na ina rantsuwa da buwayarka bazan in dai ka ban wannan to ai an gama bazan ƙara tambaye ka wani abu ba wa ayyu manzilin ahsanu minhu mine wani gida ya fi wannan kyau ma har da zan ce ma a bani ya sanin ka dai a ina wani mutum fa yau za a sai a bashi ta ce to an baka fa yanziluhu wa yara amama zalika manzilan sai a saukar da shi nan wurin kuma sai ga wani gidan gaba kuma da ba ya ce ba zai zo yanzu ga wanda ya yi wannan sai ƙara ganin shi kai aljanna fa ba wasa ba ka ga wani kuma din gine ne ai dama wannan kai aini ba san da wannan ba ga kato sai ce waya kolo sai kara zuwa ko amama hu zalika manzila ka anna ma huwa fihi bin nisbati ilayhi ulum sai ya ce in ya kalli wanda yake ciki da wancan da ya gani yanzu zai kawo mafarki yake yi ma bambanci ya kai bambanci kenan قال رب اعطني ذلك المنزل سيتي الله غدا ne ka wannan da ne an kara da dai an kara amfani wancan din can fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala lahu la'allaka ina a'taytukahu tas'alu ghayrahu ai win na tambaye na baka wannan ma za ka kara tambayan wani qala la wa izzati kayfi na na an tsuwa da buwaya ka babu la as'aluka ba zan tambaye ka ba wa ayu manzilin ahsanu min huwa ya wannan kyau da na ga wani na dauka a ce nan gaba da shi kuma ga ta ban nan gaba in an ba da shi kenan wa yudahu sai a bashi fa yanzilu sai ya sauka cikin wannan wurin sun ma ya kutu daga nan ne sai shiru ya ce ka ai daga nan ba dai gara yin bai ai in dai arziki dai an gama yi mun ladan sai ya ga zuga din je ce abinda amma ba ya ba ko sai sai kai daga nan sai shiru ya ce gaskiya yanzu na dan sai na farko nayi alkawari na farko nayi alkawari na biyu tun daga waje an shigo da ni an shigo da ni na ga gida na ce a bani an bani na ga wanda ya shi na ce a bada duk sai da ya rantsuwa na ce ba zan ƙara tambaya da yanzu kam na yi shiru na haƙura bari ki ala bari ki ala haka sai ya shiru sun ma ya tsoto fa ya ƙolo Allah jalla zikiruhu sai Allah mai waya da ɗaukaka kai Allah shi ne Allah Allah ka taimake mu mu gane Allah kuma Allah ka taimake mu mu zo wurin ka ba da ƙalin mu Allah ka sa mu cikin wanda kake so da yayi wannan maganan yayi shiru sai Allah da kai shi ce ma la kala da sal me yasa baka tsara cewa wata baka tsara roƙon komai ba yaya baka tsara roƙo ba fa yaqulu rabbi qad sa'altuka hatta tahayaytuka Allah na roƙe ka har na ji kunyarka na kunya ta kama ni ban ce ƙara tambayar ka wani wa qasamtu laka hatta tahayaytuka ya Allah na yi ma rantsuwa ina ta cewa ina rantsuwa da buwayarka ba zan tambaye ka ba kuma sai in saba rantsuwan nan har kunyarka ta kama ni ya ci kunya Allah wannan ya nuna ya san Allah fa yaqulu Allah jalla dhikruhu sai Allah ya ce masa to bari ka ji Allah shine Allah yace tunda har ka ji kunyan nan saboda kai rantsuwa ka roka ka roka an baka ka ji kunya ka ji kai yace alam tarda an utiyaka mithla ad-dunya mundu khalaqtuha ila yawmi afnaytuha wa 'ashrata ad'afihi malam sani malam sani dadi na lahira Allah ka samu daga cikin wanda za su samu lahira Allah kada ka kunya tabu a wannan gidan kada ka kunya tabu a lahira ka diba wannan bawan Allah na abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa baka gamsu ba ashe ba za ka gamsu ba an a'abaituka an utiyaka misla duniya in baka kwatankwacin duniya mundu khalaqtuha tun daga sanda na halitta ta farko ila yawma afnaytuha har zuwa ranar da ta kare dubi baka ba za ka gamsu ba in baka duniya tun daga sanda ta faro har zuwa ranar da ta kai karshe in ce duk arzikin ka ne baka gamsu ba banda nan ma ba haka ba wa asharatu adhafiha alinka ta to goma al'afu in baka duniya tun daga radda ta faru har zuwa radda ta kare in baka kwatan kwacin ta sannan in linka ma so goma baka yadda ba in ne ba haka kaji abin da zai ce fa yaqulu atahza'u bi wa anta rabbul izza ya allah wannan izgili ake min bayan kai ne ubangijin buwaya ake ba a sarka da wannan ba allah wannan ko dai ba a ake min wannan abu da gaske ne za a bani Allah baka kan wannan ba magana ce ba irin ta wanda kasa kasa kenan ya to ana magana fa ya dhaqu rabbu azza wa jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi dariya min kaulihi daga magana sai sai baka sanni bane baka san abin da na mallaka ba to kun ji fa yantaliqu yarmulu fil janna حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من جرة ويخر ساجدا yace daga nan mutumin nan sai ya tafi sai a ce tafi sai tafi cikin aljanna yana gudu yana tasarfa yana gudu cikin aljanna hatta idza dana minan nasi har sai ya kusa zuwa wajen mutane rufi alahu qasrun min durratin sai a daga mashi wani gida da zinari aka gidan gaba daya aka ce a daga a nuna mai saboda a bashi fa yakhiru sajidan sai ya fadi kawai dole daga nan sai dai kasa ya fadi ya sabo shi sa kasa fa yaqulu lahu irfa ra'saka malaka sai a ce mai daga kanka da ya ga gidan sun jime mai haske ko ina haske ya dauka sai ya fadi ya sujada kawai sai a ce masa daga kanka me ya faru ka fadi kai sujada haka fa yaqulu ra'aytu rabbi sai Allah na gani wannan hasken ba zai yi a ce haka wannan naga Allah kawai sai sa na fadi aw tara ali rabbi ko ko ce ubangiji na ya bayyana man kanshi ya nuna man kanshi ne saboda haka na fadi sai ce ina fa yuqalu inna ma huwa manzil ma inna ma huwa manzilun min manazilika yace wannan wani gida ɗaya ne daga cikin gidajenka aka nuna ma gida ne ka gani wannan hasken da ka gani ne dawa ne mutum ba gidajen su kenan ba ɗaya daga cikin gidajen su ne aka ce wannan fa duk muna magana ga wancan fa mai haske abu a kan yaba ne malam sani na ƙarshen nan da ya wuta ta lallata wanda yake da haske a kan yaba to shine mai wannan qala thumma yalqa rajulan ana nan sai gamu da wani mutum kuma bayan an ce mai wannan gidanka ne sai gamu da wani mutum wa yatahayyu li sujudi lahu shi ma ya ga girman shi sai ya niyan zai zai zai zai sujada ga shi fa yuqalu lahu ma shi kai da kada ya saurara fa yaqulu sai ya ce ra'aytu annaka malakun min almalaika yace na ga kaman kai wani malaika ne daga cikin malaiku shi yasa nake maka na duka da zan gaida ka sai ya ce fa yaqulu innama ana khazinun min khulzanika wa abdun min abidika ta da yadi al-qahraman ala misli ma ana alai malam sani yawwa malam kai malam sani ya kwaji yadda kake ma ka burge malam sani ya ma kyalin littafin ya dafa kai to dole a dafa kai wallahi bis sabaha malam sani kai daidai malam sani abin nan ya wuce kallon littafin ya wuce kallon ya ce kai bari dai ka gani sai ki da saboda haka hannu bisa kai tabbas ya yi wannan ya yi sai wannan sai ya ce mashi aini da ka gani nan wani mai gadi ne daga cikin masu gadin gidanka wannan ma'aikacin gidanka ne ni na zo ne in karbe ka saboda a zagaya da kai ka ga abin da Allah ya mallaka ma kuma a karkashi na ma akwai wasu mala'iku jigajigai masu tsaro kun gan su nan manya-manyan wakilai masu tsaron abin da aka sa wanda zai tsaya da umarni na wanda suke bin umarni na su ne wancan kahar mayan din da aka yi magana waɗanda su iri na ne kuma guda dubu masu aikin gidanka kawai iri na nan da kake gani yanzu a karkashi na ni ne shugabansu akwai guda dubu waɗanda aikinsu kawai yi ma hidima to za ga da kai gidajen ka kai ta kalla kai ta kallo saboda haka ni ni abun nan ne ala misli ma ana alai kamar yanda nake nan haka kake su dubu to yanzu gidan ma in ma gidan da zaka aje ma ka ta gida mutum mala'ika ma dubu ya girman gidan irin su ne ma'aikata ne masu yin umarni shine nan gashi ne sai qaharnayn shine ai huwa huwa kal hazim wal wakil kaman wanda yake hazim mai tsaron dukiya ko wakilin ka wal hafiz ai lima tahta yadi mai tsare abin da ke karkashin sa wal qa'imu bi umuri rajul wanda zai tsaye da umurnin ka duk yadda aka ce masa haka za su bi lugatil furs ne asalin sa ba larabci bane lugan fursawa ne in kuna so sai ku duba cikin an-nihaya wal wal bidaya yana nan to da aka shine nan nihaya da shi nan ciki ya ciro an-nihaya wal bidaya abin nan ba ya fito ko sau da aka yi ce ga mu haka muke ƙala fayan tsaliku a mamahu hatta ayyufta halahu babal kasri sai wannan mala'ikan wanda ya gamu da shi din ya ce ni mai gida ne sai ya shiga gaba shi ya biyo ya ce biyo ni ya bi shi ya bi shi har sai an buɗe wannan dingime mai gidan sama nan da za a da ya gani wa huwa min durratin mujawwafa shi asali an yi shi ne da zinariya wanda aka kwakwala ciki ita ce mujawwafa wanda daga cikin ana ganin wajenta an kwakwale su duk da zinariya aka duk inda aka yi kamar misali an yi wannan dom din da ake na abin nan na sama ciki ba komai ba amma kuma to mujawwaf kenan to duk haka aka yi gidan aka rarrake zinariya aka gina gidan a ciki ta wajen wajen zinariya ce gaba daya kama a ce mulmulallar zinariya ce sai aka yi ta kwakwalewa ciki ana dakuna shine mujawwafa alazani durra zinariya ce mulmula a ce an muntagullanta akai abin nan sai aka kwalkwale cikin ta nan akai dakuna falo gidan sama wurin bacci malam dadi na can za ce ma gidan da za a yi da zinariya aka sassaƙa ta kai komi ita aka kwakwale kamar yadda ka sana kwakwale dutse kuma bayan zinariya ne ciki yaken cikin yaken wajen kuma bayan kayan da aka jera ciki da haka aka yi saboda aka sai yabe saqa'iquha wa abwabuha wa ablaquha ku ji ba din ke faɗi ban kada kawai ni ina bayyana rufin malam sani da za a yi wannan POP da za a yi wa abwabuha da kofofin wa aglaquha da makullai inda ake kulle ta ai aqfaluha ga cikin shine tan yace duka gaba ɗaya da zinariya kai wannan abin da za a yi na saman nan yayan wannan to dukkan shi da zinariya ake yi da zinariya aka yi ruwan zinariya da shi aka yi ya za ka ga hasken wannan wani ya za ka ga kyau zinariya ce wa mafatihuha minha hamma budan kisin makullan ma da zinariya ne kai tastaqbiluhu jawharatun khadra sannan kuma ga wasu korayen kayan kwalliya su kuma suna fuskantar shi su ma mubattanatun bi hamra a cikin tafancin da aka sa na ciki shi kuma ja fi ha saba'una baban kuma kofofi saba'in ne kofin wani kofofi inda za ka yi sai inda ka zaba kullu babin yufdi ila jawharatin khadra mubattana kowace kofar in ka bi za ta haɗe da ɗayan kofar ta can cikin wanda aka samu wannan jan abu korewa kullu jawharatin tufdi ila jawharatin wato kowace ɗaki idan ka bi ta lungun irin wannan koridon da zaka rikari irin wannan corner da abin nan da zaka fita nan tana hadewa da in ka bi ta nan zaka ga hanyar ta hade ta in ka bi ta kan zaka ga ta hade amma kuma kowace kallon ta daban ai jauhara ala ghairi launin ukhra ba wanda take da launi iri daya fi kulli jawharatin sururun wa azwajun wa wasa'i kowane daki in ka shiga wurin bacci aka zo wani kwanan da aka yi to akwai gadaje a ciki sururun ba guda ɗaya bane akwai gadaje duk inda ka shiga wata kwana ka shiga wata ni ba zan sunan zuwa ba gini ba kwanonin da za a shiga wancan kwana a je duk inda ka shiga akwai gadaje a wurin malam sani akwai mata abokan hau zama a cikin duk inda ka je ka tadda su zan zo ka zo nasu ne kai su naka ne sai su tashi wa wasa sannan kuma ga masu aiki ga sunan ku duba wasu a wajiyar ana wal abdu wasu wajen uhu musafa sannan akwai masu aikatau su ne wasu aiki ga ma'aikatan ka duk inda ka shiga sai su taso so kake yi nan sha za ka yi ne za ka sha ci za ka yi duk inda ka je suna nan shirye da ka zo a ce oga fa ya zo yaran nan ne ni na yi amma sai mai wurin ya zo da ka shiga mala'ikan nan shi ke yawo duk inda ya shiga dama da sun ganshi sun san mai wurin aka kawo sai su taso me za a kawo ma me za a tarbe ka waɗannan matan ko nan za ka tsaya yi sauyi ko ko dai za ka gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kam tabbas saboda ka zai su taso ku ji waɗannan matan da ke wurin malar sani wanda aka aje adna hunna haura aina karamar ciki ita ce hurun jin akwai aje na gaba da su mai idanu mai mai fararen idanu mai kyau ita kanta wanda za ka gani ita ce karama alaiha saba'una hulla tana da kayan kwalliya kala saba'in a jikinta har yanzu mata ba su yi wayan da suka gano inda za sa kayan kwalliya saba'in a jikinsu ba kafin a gama saba'in sun kare tanko saba'in kayan kwalliya tana da kala saba'in kowane an dora shi inda yake tufafi ne lillike-like ne wanda za a makala ne a gashi to hasali ma ba an gaya mana wannan abin da za ta makala gashi ya fi duniya da abin da ke cikinta yana nan gaba wannan ɗan abin da za ta makale a kai to suna nan ciki kayan kwalliyar ta ita matan wannan ita ce karama banda manyan iyayen wannan manya na can ciki ciki to wannan ita karama tana da kayan kwalliya kala saba'in yura muku sa'iha min wara'i kulaiha kuma ana ganin farkon ta ma ta take kwalliyar saboda kyau kanta kwallon abinda aka yafa bai tare bai iya tare jikinta saboda kanta kanta sai ya kurmo na ma'anan abin in aka sa ka sa waɗannan kayan kala saba'in saboda can jikinta to can jikinsa ya hasko kayan ana gani daga kayan ana ganin barwanta saboda kyau haka za a yi ha malaka ne wannan kabiduha mura'atuhu in ka zo ka haɗu da ita malam zaniya ita wannan da ake maganan karamar kana zuwa kawai za ka ga fuskar ka fayawa kirjinta ita ce maduri kamar yadda ka san ka duba maduri ka ga fuskar ka to can ta saboda hasken da ke da ka zo kana ganin fuskar ka jikinta fuskar ka ta zama maka jikinta kirjinta ya zama maka maduri sai sai ka ga fuskar ka da ta fito kamar maduri wa idza a'rada anha iradatan idan ka dan kauda kai saboda ga ta tsaye ga wani dingine nan wuri ga mala'iku suna jiran ka su ga kakalli wurin su nuna ma wani ga wasu nan ga wasu can suna so su nuna ma wani wurin ba za ka dan kauda kai daga wurin ta ba ita to in ka kauda kai ka dawo sai ka kara kyau duk sanda ka dauke idan ka ka dawo wurin sai kamar ba ita ce ka gani ba ta kara haske izdadati ainihi sai ta ƙara kyau akan yadda ka ganta na farko 70 dirfan amma kanat qabla dalika sai an linka mata kyau so so 70 akan na farko idan ka biyar da kai ka kalli wani wuri sai ka biyo ka dawo to za ka ga ta ƙara kyau sama da yadda ka ganta linki 70 ai ta amma kana fa yaqulu laha sai shi dole mutum zai magana ba za ka iya daurewa ba ba za mu iya daurewa ba hadda ne ba a iya daurewa sai ka ce wallahi laqad laqad disti ko laqad disti ai fi aini 70 bi'fan wallahi kin kare kyau yanzu a idanuna so 70 wa taqulu lahu wa anta wallahi ita ma sai ta ce mashi yau ai kai ma wallahi laqad datta ai fi aini 70 bi'fan kai ma ka kare kyau a idanu na so 70 akan yadda ka zo to wanda ya ja wata ya aka mai wannan aiki fala fa yaqulu lahu ashrif ashrif fa yashrif sai a ce masa ashrif ashrif fa yushrif sai a ce masa leko kallo leko nan leko sai ya leko wa yuqalu lahu ay mulkuka masirata mi'ata amin yanfuduhu basaruka yace sai a ce mai to yanzu leko leko sai a ce mashi yanzu darajarta inda aka baka an baka tafiyar shekara ɗari iya inda idan kai kai ya kan duk naka ne tafiya shekara ɗari yanzu ka kulla ido ka gani iya inda idon ka ya hanga can da aka nuna ma duk naka ne qala fa qala lahu umar to wa ya kawo mana hadisin nan ko ka duba can baya kun tuna ko tun daga inda muka taso ba abdullahi bin mas'ud bane ba mun ga mana da mun tabbata maganan ba dama ga ubay bin ka'ab kuma ko manya-manyan jigajigan makaranta ƙura'ani ne suka ɗauko daga abin da suka biyo daga manzon Allah suke ba da labari na farko shine Abdullahi bin Mas'ud shi ya ba mu wannan labarin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa Umar na zaune ku kalli girman Umar radiyallahu anhu yana zaune Abdullahi bin Mas'ud ya gama ba da labarin nan har aka zo nan sai Umar ya ce atasma'u ma yuhaddithuna ibnu ummi abdin ya ka'ab kana jin labarin da wannan Abdullahi dan Mas'ud shine Ibn Umm Abd ya ka ka ji labarin da wannan bawan Allah ya bamu an adna ahli janna manzilan an adna ahli jannati man ahli jannati manzilan wannan fa ya bamu labari ne ku ji fa shine mafi talakan aljanna ba wanda aka gaya mana baba amin ta ko mai wuta mai haske a kusan dan yaba wannan shine fa karami daga ciki shine Abdullahi dan Mas'ud ya bada labari sai Umar yake so ya tabbatar yace kana jin ya Ka'ab ku ne malaman Qur'ani ka ji abinda Abdullahi bin Mas'ud ya bamu labari wannan fa a matsayin mafi karanci ne dan aljanna ke da waɗannan abubuwa ka ji wannan labari qala ya amiral mu'minin ya fa fa kaifa a'lahum to yaya wanda suke sama da wannan wannan an ba mu labarin talakan aljanna ne misali dan mu gane misali shine karami to yaya wanda suke sama da shi na abun al'ajabi ne to sai ubayy yace qala ya amiral mu'minin yace ya amiral mu'minin ai ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at ya ce ai su waɗannan manyan su kam wannan ido bai taɓa ganin abin da za a gaya masu su ba a san iya nasu ba kunne bai taɓa jin labarin su ba ma fa zakara hadisi ya ambato mana hadisi har zuwa ƙarshen shi ka ya ce mu aka na tafi da hala malam sani kaji su waɗannan su ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za su samu wannan matsayi ba dan halin mu ba in ma muka samu wannan jimma talakan nan ai mun samu amma muna son Allah ya so mu wuce mu je cikin waɗancan na abin nan dinnan amma al'umuru bai dilla sai roƙo Allah dai ko mai iya abin da zamu iya yi mai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ba dan halin mu ba bi mannihi wa fadlihi wa rahmatihi wa karamihi kuma innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اغفر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نكب معاشرنا وحسب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن فراد عنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرس إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين